الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha hudu ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma 21 ga watan 12 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai mutum ne sallar asuba ta kuce masa har aka kai lokacin da rana ta hudu sallar asuba zai fara yi sannan daga baya ya yi raka talfajir ko kuma raka talfajir zai gabatar sannan ya sallar asuba wasu daga cikin magabata musamman malaman malikiya suka ce idan rana ta hudu ta hudu ga wanda bai sallaci sallar asuba suka ce sai ya yi sallar asuba sannan daga baya zai ramo raka'atul fajr menene hujjarsu sallar asuba farilla ce raka'atul fajr sunna ce don haka suka ce farilla ita ake gabatarwa akan abin da yake sunna tare da cewa wannan kiyasi nasu ya ci karo da nasi hadisi ne tabbatacce wanda bacci ya ɗauke maza Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa lokacin da suka yaɗa zango a wani jeji domin yin rinrini maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta Bilal cewa ya kiyaye musu budowar alfijir Bilal Allah ya kara masa yadda ya yi na filfilinsa ya gama ya shinginu da taguwarsa ya fuskanci alkimla yana kiwon ketowar alfijir domin ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari kamar yadda ya umarce shi shaidani la'antacce sai ya zo ya ringa daddaba bilal bacci sai ya ɗauke bilal da shi bilal inda aka ba shi kiwon ketowar alfijir da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sauran jama'arsa gaba ɗaya ba wanda ya farka sai da rana ta gudu kuma ba komai ba ma ya falkar da su illa gomin rana a lokacin nan umar allah ya kara masa yadda ya firgita hankalinsa ya tashi ya zo wai goma za allah sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a a lokacin nan maza allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su maza kowa ya lauta raƙuminsa mu ƙetare wannan kwari domin wannan kwari akwai shaidani da aka ƙetare wannan kwari aka yi arwalla maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya bilal ya yi kiran sallah wanda shine dalilin da malamai suka ce halaccin yin kiran sallah bayan fitar lokaci sannan bayan ya yi kiran sallah ya gama suka sallaci raka'atul fajr bayan sun gama raka'atul fajr maza Allah ya sanya bilal ya tada ikama sannan aka sallaci sallar asuba wannan nasi ne a bayyana wanda ke nuna duk wanda gari ya waye masa ba tare da ya sallaci raka'atul fajr ko da rana ta hudu sai ya yi raka'atul fajr sannan zai sallaci sallar asuba domin shi kiyasi in ya ci karo da nasi to ya baci shi ko wannan kiyasi nasu na cewa in mutum ya wayi gari zai gabatar da sallar asuba sannan ya yi raka'atul fajr domin sallar asuba wajibi ce raka'atul fajr ku sunna ce wajibi ku shi yake gabatarwa akan sunna ya ci karo da wannan nas na'am
kaman wanda ya samu karuwa ya miji
na'am kaman ya kamata inda hali ya yanka kamar rago biyu wasu na yanka guda kamar yau gobe ne suna sai su yanka guda wannan ne wai kamar yadda yake a sunna duk wanda Allah ya azurta shi da ɗa namiji inda hali rago biyu ya dace yanka masa a sunna in ba hali ne za ka yanka ɗaya idan mace ce ce ita ko za a yanka mata rago ɗaya a matsayin na suna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anil gulami shatani mukafi'atan wa anil jariyati shatu to shine dan uwa yake cewa wasu wai in za su yanka biyun sai ana gobe suna su yanka daya sanarin suna su yanka daya wanda aka yanka ana gobe suna ba na suna bane an yanka shi ne wai da niyyar miyar kari da za a yi amma in har na suna ne to a ran da ran sunan ran nan ake yankawa ran bakwai duka biyu a wannan lokaci ake yanka su don haka maganar a yanka ɗaya yau ɗaya a yanka shi gobe wanda aka yanka ne wannan ba na suna ba ne kina abin da ya kamata mutum ya yi haƙuri a ran suna ya yanka su a matsayin cewa su ne raguna waɗanda suke na sunan shi wannan yaro da Allah ya azurta shi da ita miya kari da sauransu ai al'ada ce in ka yi ba laifi ba ne in ba ka yi ba kuma hannu ba laifi ba ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu sul mun tsaya ƙarshen babi na sha biyu baban da ke bayani game da cewa idan shugaba yama wasu jama'a waɗanda suka samu rashin sutuwa nunin cewa su yi sulhu su sasanta kansu fa'a ba shi wanda ke akwai haƙƙi a kansa sai yake a yi sulhu malam ya ce haka ma'alaihi bil hukumin bayyin shugaba ko alkali sai ya yanke hukunci a kansa hukunci wanda yake mabayyani iya yadda shari'a ta zartar wannan yana nuna mana salo wanda yake na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da shari'a in aka samu rikici tsakanin jama'a farko dai alkali abin da zai nema su yi kokari su sulhunta kansu farko abin da zai musu sulhu zai musu idan ya kasance kenan jayayya ce ta gama su akan wani al'amari to sai ya kokari ya sulhunta tsakaninsu in wani ya ki sulhu daga cikinsu to iya abin da za a yi sai a yi hukuncin da ya dace shi ne ce haka ma'alaihi bil hukumin bayyin sai ya yi hukunci akan shi wanda ya ki sulhu kenan hukunci wanda yake mabayani daidai abin da shari'a ta zartas a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair Allah ya ji kansa ke cewa lalle mahaifinsa a zubair ibn al'awwam Allah ya dada shi ya kasance yana ba ɗansa urwa labarin cewa wato ya kai ƙaran wani mutum daga cikin mutanen madina wannan mutumin ya halarci yakin badar shi a zubair ibn al-awwam ya kai karansa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi shirajin min al-harra wato game da wata ƙorama wadda take fitowa daga harra harra unguwa ce daga cikin unguwannin madina ma'ana akwai harra sharqiyya akwai harra garbiya bayani ya gabata in aka ce harra fuskar ƙasa wadda ke shimfiɗa da tsakon kwani wurin da ke akwai tsakuwa shine ake kira da harra to ta wannan bangare wato ƙoramar takan zo zuwa garaken su azubair ibn al-awwa kana ya tsiyani bihi kilahuma gaba ɗayan shi zubair inda makwabcinsa wato sukan shayar da gonakansu da wannan ƙorama wadda take fitowa daga harra faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da zubair wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga zubair ya ce masa iski ya zubairu thumma arsil ila jarik za Allah ya ce ya zubairu shayar da gonarka sannan ka saki ruwa ya wuce zuwa gonar makwabcinka wanda a farko kasancewar abu ne sananne wanda yake a ka'ida ta shari'a idan ruwa ya biyo ta gonarka to kana da haƙƙin da za ka tsare shi sai ka shayar da gonarka iyayen da kake so ka tara ruwa sannan kuma in ya so sai ka sakan masa hanyaye gaba wannan shine asali a shari'a kai kake da haƙƙi a farko domin ubangiji ta'ala ya rabautar da kai da shi kenan sai ka ɗau iya wanda zai wadace ka sannan za ka bar shi ya yi gaba to haka zubair ya yi niyyari ya yi kamar yadda yake a al'adanci kamar yadda yake shine asali za mu ci to shi wannan mutumin madina sai ya nuna cewa shi bai yarda da haka ba kawai da zarar ruwa ya shigo gonar shi in ya dan ba gonar shi kawai ya bar ruwa ya wuce kar ya tsare shi to shi a zubair sai ya kai karan wannan mutumin gumma za Allah sallallahu alaihi wasallama a kai ya hana shi game da abin da yake haƙƙinsa za Allah sai ya musu sulhu a farko sai ce ya kai zubair shayar da gonarka in ka shayar da ita sannan ka saki ruwa ya wuce gonar makwabcinka kenan kar ka tsare shi fa ghadiba al-ansari wato shi wannan mutumin madina sai ya fusata sai ya fusata shi kawai iya abin da yake so ruwa yana shigowa gonar zubair ba ma sai ya tare ba ya shayar da gonar shi kawai ya sabe ba ruwa ya wuce haka kawai faƙaɗi bal ansari shi wannan mutumin madina sai ya fusata faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzon allah an kana bin ammatik yanzu dan dan innaninka ne wato ka yanke mana wannan hukunci fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta canza ta rikida ya fusata akan wannan magana wadda take kakkausa da shi wannan mutumin madina ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a karkashin ita wannan kalima da ya masa akwai muna na ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kalimar tana nuna son kai kenan kenan ya fifita ɗan ƴar uwarsa wato ɗan innaninsa domin shi az-zubair ibn al-awwam ɗan safiya ne ita kuma safiya yar mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kenan ya tuhumce shi da wato san kai kenan ya nuna ya fifita ɗan innaninsa kenan a kan shi shi yasa fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta canza ta rikida ya fusata manzo Allah sai yake cewa iski ya faɗa ga zubair ya ce masa shayar da gonarka sun mahabis maza Allah ya ce sannan ka tsare ruwa hatta ya bulugar jadra wato sai ya kai danda shine tarin ƙasa da ake a gindin itaciya ma'ana domin ruwa ya cika maza Allah ya ce shayar da gonarka kuma ka tsare shi sai ko ina ya cika ka cika shi da ruwa shi ne urwa yake faɗa mana fasta wa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina izin haƙa hudin zubair a wannan lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cika ma zubair wato haƙƙinsa domin shi yake da haƙƙin ya tsare ruwa bayan ya shayar da gonarsa sai ya ɗau iya wanda zai wadace shi sannan kinan ya bar ruwa ya wuce وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برعي سعة له وللأنصار gabanin haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wato Zubair nuni game da wani ra'ayi wanda a cikin ra'ayin akwai yalwatawa ga shi a Zubair ibn al-Awwam da shi mutumin Madina tunda shi zubair an ce ya shayar da gonar shi in ya shayar ya saki ruwa ya wuce shi ma wancan ya shayar kenan kaga a nan kowanne an yalwata masa ba a ce ba shi zubair sai ya ɗau iya wanda zai wadace shi wanda ra'ayi ne sulhu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu falamma a hafazal ansariyu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi wannan mutumin madina ya fusata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan wannan kakkausar kalima da ya masa istawa ali zubair haƙƙahu fi sarihil hukum manzan Allah sai ya cika ma zubair haƙƙinsa a hukunci wanda yake mabayyani wanda asali haka yake a hukuncin kenan shi wanda ruwa ya shigo gonar shi da farko sai ya shayar da gonarsa gaba ɗaya ya tsare ruwa ya tara ya ɗau iya abin da zai wadace shi sannan ya bar shi ya gaba to shi wannan mutumin madina da ya fusa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya zartar da hukunci hukunci wanda yake mabayyana hukunci wanda yake mabayyana kaga anan shi wannan mutumin madina shi haƙƙi yake kansa kenan dole ne ya bar zubair ya dau iya abin da zai ishe shi sannan kuma zubair ya saki ruwa ya wuce to amma da aka yi sulhu yaki wannan sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu manzon Allah shi ya zartar da hukunci mabayyani kenan Zubair ya shayar da gonar shi ya tsare ruwa sai ya dau iya wanda zai wadace shi sannan ya bar shi ya wuce Urwa ibn Zubair Allah ya kara masa yadda ke faɗa qala Zubair yake cewa mahaifina Az-Zubair ibn al-Awwam ya faɗa mana yake cewa wallahi ma ahsibu hadhihi al-aya nazalat illa fi zalik yace wallahi bana zaton wannan aya face game da wannan rikici namu ta sauka fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul nisa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala yace fala wa rabbika rantsuwa nake ga ubangijinka la yu'minuna muminai ba za su yi imani imani cikakke hatta yu haƙƙi muka fi ma shashara bainahum sai sun alkalantar da kai kai manzona game da abin da ya gudana tsakankaninsu na rashin zuttuwa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu game da abin da ka hukunta na hukunci wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya wanda babu wani kai kawo game da abin da ka hukunta nan sharadi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya mana na imanin mumini ma'ana baya kammala ya cika ya zamanto imani na hakika sai mun alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana raye a shekunsa hukuncin da ya yanke shi ne bayan komawarsa zuwa ga ubangijinsa dole ne mu alƙalantar da alƙur'ani da sunna shi ne ya ce hatta yi haƙƙi mu ka fi ma shi jarabai da sai sun alƙalantar da kai game da abin da ya gudana tsakankaninsu kina wannan ita ce mafita ga mominai duk lokacin da suka samu rikici da rashin zuttuwa to ta yadda za a warware wannan rikici shine a koma alkur'ani da sunna kamar yadda a cikin nafsu sura ubangiji ta'ala ke faɗa fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila shi ne anan ya ce fi ma shajar bainahum game da abin da ya gudana tsakaninsu na rashin zuttuwa sharaɗi na biyu bayan mun alƙalantar da alƙur'ani da sunna ubangiji ta'ala ya ce sun malaye ji dufi an fusihim harajan min ma ƙabaita sannan kuma kar su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu game da abin da ka hukunta kenan duk abin da allah ya hukunta da abin da manzansa ya zartas kina a matsayinka na mumini to kar ka samu wata damuwa akan wannan hukunci sannan sai ya ce wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya wanda yake kai tsaye game da abin da Allah ya hukunta game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar wato na hukuncin Allah kenan babu wani kai kawo ka miƙa wuya ka yarda don haka shi a tsari wanda yake na musulunci ba maganar wata kotun koli na cewa in an maka hukunci a nan bai maka ba cewa ka daga kara an gane ko a tsari na musulunci duk kotu inda take ɗaya ce babu wata kotun koli hukuncin dai ɗaya ne yadda aka maka shi a nan to in duk inda ka je a faɗin duniya shi ne saboda shi alkur'ani littafin allah ne Allah ya saukar da shi kuma zancensa ne kuma babu tuka da warwara amma sabani ga abubuwa waɗanda suke na kundaye waɗanda suke na shari'a daman ra'ayi ne da tunani na wasu waɗanda ba su san inda aka sa gaba suka tsara shi yasa ayar doka ɗaya sai kaga wannan ya ce a kaza take nihi wannan ya ce kaza take nihi wannan ya ce kaza take nihi sai ta jayayya tsakaninsu sai a maka hukunci a nan ka samu rashin gaskiya in an daga kuma hallo wani sai baka gaskiya shi ma hallo in an yi gaba wani ya ce a kaza ne hallo ya kama to don haka shi iya abin da yake kan mumini in an zartan masa da wannan hukunci to ya yarda da abin da aka zartan masa kar ya samu wani kunci da damuwa ya meka wuya shine ubangiji ta'ala yace wa yusallimu taslima to shine az-zubair ibn al-awwam yake cewa wallahi yace wannan aya yace bana zaton face game da wannan jayayya ta mu wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ita kenan wannan shine sababin saukar ita wannan aya don haka dai a takaice kenan wannan dalili ne wanda ke nuna alkali in yama jama'a waɗanda suka samu rashin sutuwa nunin cewa su yi sulhu ya ba su ra'ayi kaza ya kamata ku yi to in wani ya ƙi a yi sulhu to anan alkali sai ya zartar da hukunci mabayyani iyayen da ya dace a shari'a za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله وابن عمر عن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال توفي أبي وعليه دين فأردت على فأردت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادع غرماءك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل, وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة, وستة لون وستة اللون أو ستة عجوة وسبعة اللون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأخبرهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك وقال هشام وقال هشام وابن قروة عن وهب وابن كيسان عن جابر رضي الله عنه صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر رضي الله عنه صلاة الظهر malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sulhu tsakanin alƙurama waɗanda suke masu bin wani bashi lafazin algurama jam'i ne na garim idan aka ce garim wanda ke da haƙƙi akan wani kenan wanda yake bin wani bashi in ku aka ce garim garim shi kuma wanda ke da nauyin bashi a kansa wanda jam'unsa shine algarimi albarimun kamar yadda a cikin ayar zakka ayar da ke bayani game da masarifu saka ubangiji ta'ala ke fada inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim ash-shahid al-gharimin ma'ana masu nauyin bashi a kansu wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sulhu tsakanin algurama waɗanda suke bin wani bashi a yi sulhu kowa dai ya rintse ido ya karɓi iya abin da ya samu karkace sai an baka haƙƙinka cikakke idan kana bin miliyan guda aka samu wata dari biyar aka baka to ka dangana ka karba abin da ya samu in za ka iya yafe sauran ka yafe in ko ba za ka iya yafewa to ka saurara lokacin da Allah ya hore masa kuma sannan abin da ya samu hallo a cira maka sai ya ce wa ashabil miras wato da ma'abuta gado su ma karkace sai an baka haƙƙinka cikakke iya abin da aka sulhunta tsakaninku abin da aka baka ka karba ka dau hakuri sai ya ce wal mujazafati fi zalik da yima junansu wato kashi-kashi tari-tari ba tare da wani lissafawa ba in aka ce mujazafa an ciro shi ne daga aljuza idan aka ce juzaf shine abu wanda yake tari baga kenan an gane ko shi kuma in aka ce baga abu ne wanda yake ba lissafi ba ke diddiga kenan dan abin da aka kasa aka baka ka karba shine ya ce wal mujazafati fi zalik wato shine da yi ma juna wato shine tari kenan kowa a kasa a bashi a lokacin da kenan za a biya masu haƙƙi haƙƙinsu karka ce a ni nawa kaza ne sai an lissafa mu a iya abin da aka tara aka baka aka tura maka ka karba duka dai sulhu ne domin a kashe wuta shine malam sai ya zo da asar na ibnu abbas Allah ya kara musu yadda wanda yana cikin musannaf wato na ibn abi shaiba ibn abbas yake cewa la ba'asa an yatakharija sharikani yace ba laifi waɗanda suke masu tarayya da juna mutum biyu waɗanda suka yi sharika suka hada wato ƙarfi suka hada kenan dukiya suke kasuwanci shi ne ce la ba a sa'an ya ta harjar sharika ne ba laifi waɗanda suke masu tarayya da juna wato da za su nemi jujewa game da wanda suke bin shi wani haƙƙi ba ya a kuza haza dainan wa haza aina wannan daga cikinsu shi ya karɓi wato bashi kenan ya zama shi ya biyo bashi wa haza aina shi kuma wannan ya karɓo ainihin wani abu misali ku ne kuke da kuke tarayya da juna kuke kasuwanci sai ya zamanto kuna bin wani haƙƙi shi wannan wanda kuke bi abinda zai biya ku na haƙƙin ku a kan shi sai ya kasance babu abinda zai biya ku gaba ɗaya kuna bin shi kamar misali jika ɗari biyar to shi kuma ba shi da ɗari biyar amma yana da wata kadara wadda ba za ta wuce ba misali jika 200 ko 250 to a nan sai ku yi shawara tsakaninku da juna ku sulhunta juna ku yi yarjejeniya ni da kai muke wai shi to ni zan dau babirkin kai ka yarda ni na yarda kai kuma haƙƙinka kenan sai a biyo shi bashi tunda ya yi alkawari ya ce zuwa lokaci kaza zai bada to a nan kenan su waɗanda suke masu tarayya da juna wani yakan iya karɓar ainihin abin da aka samu abun wanda suke bin shi bashi misali ni sai in karɓi wannan baburkin a matsayin kenan haƙƙina kai kuma haƙƙinka kenan ka yarda ka amince kai ka biyo shi bashi in wata ya mutu ko kuma lokacin da ya alkawari in ya biya kenan kai sai ka karɓa to shine anan yace la ba'asa ba laifi an ya takharja sharikani wato masu tarayya da juna mutum biyu ko sama da haka wato da za su nemi jujewa da wanda suke bin shi bashi kenan fa ya akuza haza dainan wa haza ainan wannan ya karbi bashi wannan kuma ya karba ainihin abu kenan ainihin abin da aka samu wannan ya karba wannan shi kuma ya biyo bashi sai ya ce fa in tawiya li ahadihima idan abin ya hallaka ga ɗayansu ni da na karbi wannan babur babur sai ya hallaka ko kuma kai da ka yarda da cewa kai ka biyo bashi in ya samu ya baka me za a yi kafin ya baka sai ya kasance an masa wasu gaba ɗaya ya tsiyace an wawushe dukiyarsa ko kuma Allah ya masa rasuwa ko kuma ya yi musu ya ce a kawai ba haka bane shi ba wanda yake bin shi kuma alhali babu shaidu kaga kenan me yasa me ya rage anan kenan kai abin da kake bi ya halaka shine yace fa in tawiya li ahadihima idan abin ya hallaka ga ɗayan su shi wanda ya amshi wannan kadara sai ya zamanto ta hallaka ko kuma wanda ya biyo bashin shi kenan sai ya zamanto an masa waso gaba ɗaya an wawushe dukiyar shi an yi wantaranta kenan ya tsiyaci lam yarji ala sahibihi ba zai dawo ga dan uwansa ya ce a abun wancan na wajen ka shi zamu raba kaga shi anan da ya karbi babur kafin ya je karba Allah ya kaddara babur in ya halaka wani yayi gaba da shi to ba maganar ya dawo ya ce a a wannan bashi da za a amsu in amsu tare za a raba tunda me yasa lokacin da aka yi wannan yarjejeniya ce aka yi ka yarda na yarda ne kenan duk abin da ya halaka kenan yana cikin zaman kin ɗayan su kenan kai wanda ka yarda da bashi in bashin ka yake hutowa ba maganar ka koma kan dan uwanka wanda ya karbi babur shi wanda ya karɓi babur in babur ya halaka ba maganar ya koma kan wancan dan uwan nashi kenan an yarjejeniya ne kowa ya yarda kuma sulhu ne aka yi akan haka kai ka karɓi abin da ya samu ni in biyo bashi lokacin da ya samu ya bani shi ne malam sai zo mana da hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda ke faɗa yake cewa tuwufiya abi mahaifina abdullah ibn haram al'ansari Allah ya kara masa yadda wato Allah ya karɓi rayuwarsa domin ya samu shahada a yakin uhudu shi mahaifin jabir ibn abdullah wa alaihi dainun halin akwai nauyin bashi a kansa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa to akwai nauyin bashi a kansa menene na bashi a kansa kamar yadda a riwaya ta hisham daga wahab daga jabir iya abin da yake kansa wato wuski talatin ake bin shi na dabilu bashin da ake bin shi wiski talatin ka ce was ko kuma ka ce wisik wannan duka ya zo a yare wanda yake na larabci wawun kin kai masa fatha ko ka yi masa kasara ka ce wiskun ko ka ce wask idan aka ce wask wato wani ma'auni ne a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda gwalgwadon shi wannan ma'auni sa'i 60 ne shi kuma duk sa'i ɗaya mudu hudu ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ake zakka ta hudda kai da shi kenan a takaice dai in aka ce wuski kusan tiya 60 ne an gane ko duk da cewa shi sa'i girgishin tiya ce wadda muke awo da ita kenan shi wuski akalla abinda za ka ajiye shi kusan tiya 55 zai yi kusa da haka to shine wuski 30 kama ɗauke shi a tiya 60 sattin sattin so talatin abinda zai baka shine tiya dubu da dari takwas kenan duk wusuki goma abinda yake badawa tiya dari shida kenan dari shida shida so uku abinda zai bada kenan tiya dubu da dari takwas ta dabino abinda ake bin shi mahaifin jabir ibn abdullah shi ne a wacce riwaya ya ce wa taraka abi alaihi salasina waskan daina mahaifina ya bar wuski talatin a kansa a matsayin bashin da ake bin shi kenan na dabino tiya dubu da ɗari takwas shine yace tuwafiya abi mahaifina Allah ya karɓi rayuwarsa wa alaihi dainun akwai nauyin bashi a kansa kenan tiya dubu da ɗari takwas na dabino ake binsa fa aradtu ala gurama'ihi an ya'khudhu tamra bima alaihi wato sai na bujuro ma masu bin mahaifina bashi cewa su karbi dabinan gonarmu a matsayin abin da yake kan mahaifina na bashi su karba su raba tsakaninsu fa abau suka ke a su ai har gonar suke so sai an mata kuɗi a biya su walam yarau anna fihi wafa'an su sun ga cewa dabinan gonar in an yanke shi ba zai biya su ba adadin abin da suke bin mahaifin jabir don haka suka nuna rashin yardar su da amincewa sun tabbata dabinan na gonar in an yanke shi ba zai kai tiya dubu da ɗari takwas ba suka nuna su ba su yarda ba sai dai a haɗa musu da gonar a yi kuɗinta kenan a biya su in ma ya kama su ma jabir ciko su yi masa ciko amma ba su yarda ba da wannan dabinan da jabir cije jabir ya nuna musu ne akan haka kenan a matsayin sulhu su karɓi abin da ya samu shine yace fa aradtu ala gurama'ihi sai na bujiro ma masu bin mahaifina bashi ai ya akuzu tamra bima alaihi su karɓi dabinan gonar mu a matsayin abin da ke kan mahaifina na bashi fa abau suka ki walam yarau anna fihi wafa'an ba su gaba cewa wannan dabino na gonar zai iya biyan su bashin da suke bin mahaifin jabir lokacin da suka nace suka ce ba su yadda ba su sai dai a haɗa musu har gonar jabir allah ya ƙara masa yadda yake faɗa fa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu sai na tafi gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ambata masa cewa ga yadda muka yi fa da masu bin mahaifina bashi na nemi musulhunta su karɓi abin da ya samu sun nuna sinki faƙala sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da jabir idza jadattahu idan ka yanke dabinan gonar gaba ɗayansa fawa ba a taho fil ba ka tara shi a inda ake tara shi kenan bagar shi in aka ce mirbat wurin da ake tara dabino kenan za Allah ya ce in ka yanke dabinan ka tara shi a ɗaya a zanta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko nan umarni manzon Allah ya masa cewa in ya yanke da binan ya tare shi ya yi baga kenan ya sanar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a wa ma'ahu abubakar wa umar lokacin da jabir Allah ya kara masa yadda ya yanke da binansa ya tare shi gun daya sai ya je ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda shi manzon Allah ya buƙaci haka kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da Abubakar da Umar wato suka yi sammako kamar yadda yake cin wace riwaya suka zo nan gonar tajabir zawar suke da wuya fajalasa alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hau kan bagar sai ya zauna wada abil baraka ya yi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka ya yi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin wannan dabino sun maƙala sannan manzan Allah sai ya faɗa ga jabir ya ce masa hudu ukurama aka kirawo waɗanda suke bin ka bashi za mu fa'idanta a nan duk wanda yake bin mahaifinka bashi to kai yake bi tunda biyan bashin ya zama haƙƙi ne a kanka kai ya zama dole ka biya masa don haka manzon Allah ya shingina bashin ya zuwa jabir ya ce udu ukurama aka kirawo waɗanda suke bin ka bashi fa aufihim biya su haƙƙinsu zo kowa auna masa iya abin da yake bin mahaifinka a lokacin nan jabir Allah ya ƙara masa yadda ya je sanarwa duk wanda yake bin mahaifinsa bashi ya zo suka zo suka taru a gonar jabir jabir ke faɗa fa ma taraktu ahadan lahu ala abidai ya ce daidai da mutum ɗaya wanda ke bin mahaifina ba shi ya ce ban bar shi ba illa ka bai tuhu face na biya shi haƙƙe shi duk wani wanda yake bin mahaifin shi jabir ba shi a ran nan jabir sai da ya biya shi gaba ɗaya shi ne ya ce fa ma taraktu ahadan lahu ala abidaini ya ce ban bar ba daidai da mutum ɗaya wanda ke da bashi akan mahaifina illa qadaytuhu face na biya shi a ran nan ya ce na auna na auna kowa na biya shi wa fadala talatata ashira waskan kuma abin da ya rage wato wuski goma sha uku abin da ya rage wuski goma sha uku tiya nawa kenan a takaice wuski goma dai tiya ɗari shida kenan tiya ɗari takwas takwas ba ashirin tiya ɗari takwas ba ashirin abin da ya rage kenan bayan an biya kusan tiya dubu da ɗari takwas kuma abin da ya rage wato tiya kenan ɗari takwas ba ashirin wuski goma sha uku wuski goma abin da ya kama tiya ɗari shida kenan ga sattin sattin so uku kenan ɗari biyu ba ashirin kenan tiya ɗari takwas wato ba ashirin abin da ya rage shi ne ya ce saba'atun ajuwa wato wusuki bakwai daga cikin sha uku wato ajuwa ne ajuwa shi ne zababban dabino dabino wanda yake na madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karya da ajuwa guda bakwai yawayi gari kafin ya ci komai ya ci dabino ajuwa guda bakwai maza Allah yake cewa duk wani kulle-kulle duk wani sihiri to ba zai masa tasiri ba da izinin Allah wanda shi wannan dabino yana da tsada ko a nan Najeriya abinda ake saida shi Kano da suke kashi daga Makka kilan shi ɗaya ya hiji ka goma sha biyar kilan ajuwa a a ko su ne ka ci ka gaisa shi ne ajiwa shi ne yake cewa shi ne ya ce saba'atun ajiwa a gan shi nan shi ne ya ce saba'atun ajiwa wato wusuki bakwai daga cikin dabinan da ya rage dabino ne ajuwa sai ya ce wasittatun lau ya ce shi kuma shidan da ya rage shi kuma wato gaurayen dabino ne ma'ana dabino ne kala-kala shi ne ake kira da laun ko kuma dabinan da ake kiran shi wato addakal shi ne wanda ake cewa digila an gane ko dakla ne asali shi ne ake cewa digila wanda shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan dabino wanda kar mu manta bayani ya gabata wani daga cikin shugabanni ya nemi a kawo masa nau'i nau'in dabino sai da aka kawo sama da nau'i ya fi dari na dabino wanda muka galibi a nan duka nau'i nawa muka sani duka bai wuce ba nau'i biyu ko uku ga wanda ake kira shi targal wannan farin dabino kenan mai kaman madara sannan da digila wanda yake mai danko-danko sannan kuma sai irin wanda ake sawa a cikin halawa da wannan na biki da ake gamawa mara kyau kin wani to shi ne anan ya ce saba'atu na ajuwa wato wusuki bakwai wato dabino ne ajuwa wasittatun laun shi kuma shidan da ya rage shi kuma kenan gaurayen dabino ne ma'ana dabino ne kala-kala ausittatun ajuwa ko kuma a cikin sha ukun wato ajiwa ita ce wusuke shida wasa ba'atun launin gaurayen dabino kala kala kuma shi kuma wusuke bakwai kenan kokonto ne aka samu daga marwayacin shi ne ya ce fawa faitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da magriba jari yake cewa sai na samu sallah ta magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zo nan masallacinsa na sallaci magariba fa zakartu zalika lahu wato sai na ambata masa na bashi labari na ce ya rasulallahi ai duk wani wanda yake bin mahaifi na bashi kuma na biya shi kuma ga abin da ya rage wuski goma sha uku wa bashi ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirkire da dariya faƙala sai manzon Allah ya ce masa idite ababakre wa umara fa akhbirhuma saboda ita dariya wani lokaci takan zo akan jin daɗi akan wani al'amari wani lokaci kuma akan al'ajabi shi ne maza Allah sai ya ce masa idite ababakre wa umara je ka gun abubakar da umar fa akhbirhuma je ka ka ba su labarin abin da ya wakana saboda ai dama a gabansa a kai je ka ba su labari a lokacin da jabir ya je ya faɗa ma abubakar da umar cewa fa duk wani wanda yake bin mahaifina a yau na biya shi kuma ga iya abin da ya rage faƙala sai suka ce laƙada alimna ai tabbas mun yi sani an ya kunu zalik cewa haka al'amarin zai kasance idu sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a tun lokacin da muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan bagar yayi zaune yayi addu'a cewa Allah ya sanya albarka mun san dama haka al'amarin zai kasance duk wani wanda yake bin mahaifinka bashi sai an biya shi yanda sun kai matuƙa a wajen gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana ɗaya daga cikin wato alama daga cikin alamomi waɗanda suke nuna gaskiyar manzanci da annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mu'jiza ce mai zaman kanta dabinan bai taka kara ya karya bayan da za a yi biya waɗannan jama'a bayan da za a yi biya su bashin su bai kai ba tiya 1800 su ba tiya 1800 suke bi amma albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kimsa tattare da shi zaman da ya yi a kan wannan da addu'ar da ya yi na cewa Allah ya sanya albarka Ubangiji ta'ala ya karɓi addu'arsa ya sanya albarka aka biya duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kuma iya abin da ya rage gashi wajen wani tiya ɗari takwas ba ashirin shi ne suka ce laƙada alimna tabbas mun yi sani an sa ya kunu zari haka al'amarin zai kasance izu sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma sana'a tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata abin da ya aikata shine hawa kan babir da ya zauna yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana yin sulhu tsakanin waɗanda suke bin bashi kenan kamar yadda manzon Allah ya nemi cewa su karba abin da ya samu su yafe ma mahaifin jabir abin da ya rage kamar yadda yake cikin wata riwaya yadda ya gabata tunda shi jabir ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya nema masa alhurma a gun masu bin mahaifinsa bashi cewa su ya dan yafe abin da suke min su karba abin da ya samu sai suka ki manzon Allah sai ya ce masa to je kaka yanke dabinan gaba ɗaya in ka yanke ka tare shi to ka sanar da ni kenan tunda sun ki wannan al'urma da aka nema na cewa su karbi abin da ya samu sulhu ne manzan Allah ya musu da suka ki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya gudanar da wannan wato mujiza hannunsa shi ne malam ke faɗa wa ƙala hisham an wahab an jabir sai ya ce salatar asr kenan fawa baitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salatul asr maimakon kenan maghrib shi kuma a ruwayar sa sai ya ce sallatul asr ce ya gare shi ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam walam yadhkur ababakar amma a cikin riwayar sa bai ambata cewa na kaje ma abubakar an gane ku ce ya iti umar sai ya ce wala bahika kuma a cikin riwayar sa bai ambata wato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dariya wa qala a cikin riwayarsa kuma aka samu wannan ziyada sai ya ce wa taraka abi alaihi salatina wasqan daina mahaifina ya bar wusuki talatin a kansa na bashi da ake bin shi kenan na dabino wusuki talatin wa qala ibn ishaq muhammad ibn ishaq shi kuma riwayarsa daga wahab ibn kaisan daga jabir sai ce salatar zuhur wato jabir ya tafi ya samu ya sallaci sallah ta azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan sabani ne suka yi game da sallar sai dai sabanin baya suka game da asali wato ingancin hadisin kamar sabani ne aka samu wasu ka ce sallah ta magariba wasu ka ce sallah ta la'asar wasu ka ce sallah ta azhar don haka wannan yana nuna mana dai sulhu tsakanin masu bin bashi ko waɗanda suke magada su ma akan iya sulhunta tsakaninsu akan wani abu wanda suke bin wani bashi dai da abin da ya kama da haka babu sulhi biddaini wal ayn قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيدي وقال قال حا قال حا وقال الليث هو ابن سعد الفهمي المصري حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده عن فدي الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق به wato wannan babi ne wanda ke bayani game da yin sulhu game da bashi wala aini da ainihin abu an gane ko kamar misali a sulhunta jama'a kana bin sa bashi jika ɗari misali to alƙali yana iya sulhunta ku cewa karɓi jika hamsin ya fi masa hamsin ko kuma kasancewar ainihin wani abu kana bin shi bashin doki sai ka samu jaki a gun shi to alkali yana iya sulhunta ku ya ce kai karfi jakin kyale shi ko kana bin shi mota kuma kai kuma ga babur alkali yana iya sulhunta ku abu ne dai wanda yake ainihin abu ko kuma kana bin shi misali bahu dan tiya arba'in sai aka samu santola dan tiya ashirin sai ya ce karfi wannan kyale shi kamar yadda za mu gani shine ce biddai ne game da bashi wal aini ko ainihin wani abu shine ana malam sai zo mana da hadisin abdullahi dan ka'ab yake cewa lalle mahaifinsa ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda akhbarahu ya bashi labarin annahu taqaba ibn abi hadradin dainan wato shi ka'ab ibn malik ya nemi ibn abi hadrad cewa ya biya shi bashinsa kana lahu alaihi bashin da yake bin shi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil masjid kuma a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka abu ibn malik yana bin ibn abi hadrat bashi kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka'ab ibn malik sai ya hadu da ibn abi hadrat a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ci kuikuye shi ya tsare shi ya ce ba zai gusa ba sai ya biya shi bashin da yake bin shi kenan a takaice ya atake kin shi a cikin wannan masallacin ya ce kawai sai ya biya shi bashin shi fartafa'at aswatuhuma muryoyinsu sai suka ɗaukaka suna jayayya da juna shi ka'ab ibn malik da shi ibn abi hadrat shi yana sai ya biya shi hatta sami'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi baiti har aka kai manzon Allah ya ji muryarsu yana cikin gida ya ji muryarsu suna rikici da juna fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilaihima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga gidansa sai ya fito gare su hatta kashafa sijefa hujratihi manzon Allah ya yaye labulan kofar gidan shi na kofar ɗakinsa domin kofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a liƙe take da masallacin daga cikin gidan shi kawai sai masallaci to akwai wani labule shine ake kira da sijif ko ka ce sijaf sijaf jam'unsa ne kenan labule kenan rido a turanci shine yace hatta kashafa har aka kai manzon Allah ya yaye sijifa hujratihi wato labulan kofar ɗakinsa ko kuma ka ce kofar gidansa manzan Allah ya janye labulan ya fito fanada manzan Allah sai ya kira ya daga muryarsa ya ce ka abubna malik ka abubna malik wato manzan Allah ya kira ya ce ce ya kai ka abu dan malik fanada ka abubna malik manzan Allah ya kirayi ka abu ibnu malik faƙala sai manzan Allah ya ce ya ka'ab ya ce ya kai ka'ab faƙala sai ka'ab ya ce labbai ka ya rasulallah ya ce ya manzan Allah na amsa maka na kuma amsa maka an gane ku labbai ka kamar na amsa maka da kyau shine labbai ka ai ijabatan ba da ijaba na amsa maka na kuma amsa maka ya manzan Allah fa ashara bi yadihi manzan Allah sai ya ma ka'ab nuni da hannunsa an ba'i shadr manzan Allah ya ce ya fi masa rabin bashi ya fi masa rabi ma'ana ka sirayen masa da rabin abin da kake binsa faƙala ka'ab sai ya ce kada fa'altu ya rasulallah ya manzan Allah na ya fi masa rabin abin da nake binsa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya faɗa ga shi ibn abi hadrat manzan Allah ya ce kum faqdihi tashi maza wuce ka je ka biya shi tunda ya yafe ma rabi maza ku je yanzu ka biya shi abin da ya rage kaga wannan sulhu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kenan kaga kai wanda aka maka sulhu maimakon ka rasa duka to anan sai manzo Allah ya ce ya fi masa rabi ya yafe masa rabi kuma shi kuma aka ce to tashi ka je ka biya shi to sai dai wannan fa baya kasancewa sai lokacin da ajalin da aka yanke ma bashi ya sauka don haka malamai suka tafi akan cewa in ajalin bashi bai sauka ba to baya halatta ka sarai da wani abu kamar misali kana bin mutum jika ɗari sai in wata ya yi ya mutu zai biya ka to kafin lokacin biyan ya yi to ba maganar ka yafe masa wani bangare an gane ko na kasar masa ka ce mishi a dan dai baka ka ce a na yafe maka shika ashirin ba ni tamanin a yanzu malamai suka ce wannan baya halatta sai ka bari in ajalin biyan yayi in ya kasa biyan ka in za ka iya yafe masa wani bangare ka yafe masa amma kafin ajali yayi kana iya yafe masa bashin ka ba daya kamar yadda ubangiji ta ala ce wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamu amma naka yafi wani bangare domin a gaggauta a baka a yanzu to wannan bai dace ba sai dai kana iya yafe masa wani bangare ka ce in wata ya mutu kawai ba ni kaza kenan ajalin da muka yi in wata ya mutu ba ni kaza na yafe maka rabu shine anan manzo Allah ya ce masa qum fafi tashi ka je ka biya shi dan haka wannan kenan yana nuna sulhunta jama'a tsakanin game da bashi da suke bin juna ko kuma wato abin da ya shafi ainihin wani abu nan insha Allah muka zo karshen baban nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك